الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na ba wani gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna ashirin da tara ga watan rabi'u sani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda a ƙididdigar bature yana daidai da goma sha shida da watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha takwas Allah sake kaddara mana haɗuwa a cikin wannan masallaci na ƙofar arewa don ci gaba da karatu a cikin littafin al-adabul mufrad na imamul bukhari wancan sati in ba a manta ba mun tsaya ne akan hadisi na arba'in da ɗaya wanda yake gargashin babin da yake cewa babu birri man kana yasiluhu abuhu babin kyautatawa da biyayya ga wanda babansa yake kyautatawa suke hulɗawa da shi muka karanta hadisin Abdullahi dan Umar da wani balaraban kawai wannan Allah dan Umar ya baki zaki ya baki riga a dalilin cewa abokin dan abokin baban shi ne muka kuma karanta hadisi na wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta daga mafi girman biyayya shine ka sadar da abokan soyayya ko mu'amala na mahaifinka to yau za mu tashi akan babin da yake cewa babu ko babu la yaqfa man kana yasulu abaka fayutfa nurak kada ka yanke wanda babanka ke sada zumunta da shi sai Allah madaukakin sarki ya saka haskenka sai dai kafin mu karanta wancan satin lokacin da nake magana akan hanzala ghasilul mala'ika na samu tadakulul qisas wata kissa ta shiga cikin wata da aka dan uwa min tambihi sai kuma na tunda na dan fahimci daidai lokacin da mutumin ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man tafkidul man tafkidul akan hanzala take magana da aka da yayin isharar kuma sai na sake dawa kan hanzala amma kuma dukkan su kissa guda biyu sai na hada a kissa guda daya kisar hanzala daban kisar julabib daban wanda muke magana a kansa shine hanzala ghasilul mala'ika shi hanzala aure yayi sun tare da amare bayan tsawon shekaru sun yi ta soyayya sun yi ta komai suka tare a daren da suka tare a daren aka kada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da tauhidin yaki to kwaɗayinsa da yaki da tsoron kada manzon Allah ya fice ya bai wannan ya manta da shi to bai wankan janaba ba da haka sai ya kaɗo filin yaƙi ana dab da za a ƙare yaƙi Allah ya kaddara aka kashe shi da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya tsaya a kan shi an ce yayi ta zagaya shi ya rasa inda zai tsaya sai da ya zo daidai bikin kafafunsa sannan ya tsaya sai suka ga malaman a sahabban sai suka fuska shi kamar a kunshe take ga fatin rai kuma ga farin ciki wani abu yin haɗu lokaci ɗaya sai suke tambaye shi menene yake ta ai ko ina mala'iku ne suka zagaye shi suna mashi wanka na rasa inda zan tsaya ne sai daidai inda ƴan yatsun sa suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka wankan sa suke da haka da aka tambaye matan sa me ya faru take to ai kun gama angwanci kenan ko wanka da ya bai tafsilin yaki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dalilin haka ne ya sa mala'iku suke wankan shi to tun daga wannan rana ne ake masa suna da hanzala rasulul mala'ika aka ce har Auf da Khazraj da yake dan Madina ne idan suna alfahari tsakanin ku kowa gare ku kowa gare ku saboda ka auki ce mu a cikin mu akwai hanzala wanda mala'iku suka wanka ko a cikin kowa gare ku haka ne kamar da in suna za su ce mu a cikin mu akwai ja'afar Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya gafarta mishi kowa gare ku to haka kuma auki da sadar in sun wani tsakanin su ce muna muna da hanzala kowa gare ku wannan ita ce iyaka kisar hanzala ba shi manzo Allah nema wa aure ba ba a kansa kistar neman aure ta faru ba shi dai ya kare ne dalilin kare ne ya kwashe da na koma kistar zulabiyu Allah sa mun gane iyaka ta hanzala shi kuma zulabiyu gina da ya sha wahalar aure ya yi ta neman aure ga talauci ga muni ga kwancin rayuwa an ce a irin rame zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk zuwa ya tambaye shi kai aure cewa zai mun aure kai aure wa zai mun aure kai aure cewa zai mun aure yake je kai gidan suwa na ka sai a baka aure inji shi da mahimman dan Madina ne Hanzala din yana zuwa suka ce me yake faruwa suka ce manzon Allah ya turo ya ce in gaida ku suka ce muna murna da gaisuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka dau murna gidan gaba da manzon Allah ya ce a gaida gidan ku akwai dadi suna kare ba su kuma ya ce ku aura min yar ku sai yar gidan mu suka ce ce to bara ta bai uwarsa ka san da yau akwai haka ko za ku gama magana da uwan sai ce bara kuma tambayi uwar za ka yi kuma tambayi uwar sai haka yace wallahi manzon Allah ne ya turo a gaira mu suka ce madalla da gaisuwar manzon Allah yace amma ba ta kare ba anan ya ce mu bashi yar mu uwar ta ce la wallahi na rantsa da Allah ba za mu bada ba duk a garin a rasa da za a bashi yar mu iya tana ita na daki ta biyu me yake faruwa ta ce manzon Allah ne ya turo wai a bada auren ki ga Hanbala ina kuka ce ne ai julabi ina na sake dawa ne ko manzo Allah ne ya ba da auren ki da julabi yace julabi ne yace kuma kun manta fadin Allah madaukakin sarki wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihi kun manta da wani ayat suka ce manta ba tausaya miki miki suka ce to ku kai ni ga wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bada kinaran sai da Allah manzon Allah ba zai cutar da ni da haka abin ya saka ya je to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sha'anu kabiha yanzu zartar da abin da take so a kanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulla aure tsakanin Hanzala a tsakanin Julaybib da wannan baiwar Allah din Hanzala ne ya ci gare na ko aka daura aure sun ma juma suna kan angonci ɗaya daga cikin yakuka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu galaba akan kafirai a nan ne Allah ya kaddara julabib Allah madaukakin sarki masa rasuwa shi da manzon Allah ya ce neman wa kuke tambaya wa kuke nema wa kuke nema aka kare neman kowa ya tsoro ina neman julabib aka zaga filin daga aka tattafi tsakanin mutum bakwai ya kashe su amma za ku rauni ya kwaje shi ma ya fadi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qatala sab'atan fa qataluhu ya kashe mutum bakwai sun kashe shi sai sai haza minni wa ana minku yace wannan nawa ne ni ma na sani wannan nawa ne ni ma na ci kaga duk da rayuwar talauci da ya da karuwar kunci da komai yanzu ya samu nasabar da ba kowa yake da akwai a gidan musulunci ba Salman al-Farsi manzo Allah ta ga mishi wannan shi ma Julaybib ayo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ga mishi wannan haza minni wa ana minku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama ya dawo gida sai manzon Allah ya kirawo mace ya bata labarin ga rasuwar mijinki sai kuma ya daga hannu mata addu'a yace Allahumma subba alaiha alkhaira sabba wa la taj'al aishaha kaddan kadda Allah madaukakin sarki ka kwararo alkhairi akan wannan baiwar ta ta yi biyayya ga manzon Allah ta auri mutumin da ba kowa zai yi auren shi ba ga kuncin rayuwa ga talauci kace to Allah ka kwararo alkhairi cikin rayuwarta yace wala taj'al aishaha kaddan kadda Allah kar ka sanya rayuwarta ta zamanto abun kunci a bar wahala da yawa za su auri masu kuɗi idan masu kuɗin sun ba bai gansa gaba ɗaya sun dawo ƴan koda sun zamo ƴan sirfe sun zama abin tausayi a rayuwa sahabin da yake biyo riwaya yace ya rantsa da Allah bai taɓa ganin wata ƴar takaba a garin Madina ba da take iya fitta kuɗi ta ciyar irin yadda wannan matar take ci da to wannan dai kuma shine Julaibib to kissa ɗaya ta shiga cikin ɗaya da fatan da ina ganin kan jawabin da iya warwarewa yadda nake ciki ko yan ma za su mu uzuri har yanzu da ya kana shiga cikin ɗaya ko Allah ya samu dace mutuncin ina yaro gaskiya haka ne kiyaye maganar ɗaya tana shiga cikin ɗaya shi yasa kuma abin ya sake da cikin kwalwarsa a haka Allah ya samu dace na'am za mu ci karatu gaba da karatu a yau akan hadisi na arba'in da biyu inda imamu bukari yake cewa akhbarana bishr ibn muhammad qala akhbarana abdullah qala akhbarana abdullah ibn lahiq qala akhbarani sa'ad ibn ubadah az-zurafi anna abahu qala كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان فمر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ابن أخيه فنفض عن المسجد ثم عطف عليه فقال وثم عطف عليه فرجع عليهم فقال ما شئت عمرو بن عثمان مرتين أو ثلاثة فوالذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين لا تقطع من كان يسل أباك فيقفع بذلك نورك shi wani hadisin an karɓa ne daga sa'ad ibn ubadat az-zurafi yake cewa baban shi shi baban sa'ad ibn ubadat yake cewa kun tujadisan fi masjidil madina ina zaune cikin masallacin madina wannan ne masallacin madina na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma amru bin usman tare da amru dan usman ibn affan dan gida usman ne ibn affan shi wannan amru bin usman din yana cikin wanda muawiya ibn abi sufyan ya aura mashi ya kuma sun aigo da yar gidan muawiya ibn abi sufyan kuma sannan shi Usman ibn Affan malaman sira sun yi tarihi sun yi ittifaki cewa yana da ƴaƴa guda biyu ɗaya ana kiransa Umar ɗaya ana kiransa Amr bambanci wajen rubutun suwawun da ake karawa a gaba ɗaya Umar ɗaya Amr to riwaya daga Amr ibn Usman to suna zaune da Amr ibn Usman famarra bina Abdullah ibn Sallam sai shi uba da tsurati baban sa'afi kenan sai yake cewa sai Abdullah ibn Sallam sai ya zo wuce ta gaba shi kuma ɗaya daga cikin gudan da suka musulunta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta at-taura ya ga sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji duk labarin sa sai yake so manzon Allah zo su yi arba da juna sai ya gane annabin gaskiya ne ko ba ne gaskiya bane ba yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana shigo garin Madina bayan an gama tariyarsa suna haduwa da mutane sai ya fara jin kalmomin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kalmomi ne irin na annabawa ayyuhan nas at'imu at'ama wa afshu salama wa at'imu at'ama wa sallu bilailin wan nasu qiyamun tadkhuluna al-jannata bi salami sai ta naran sai da Allah wannan ba magana magareci ba ce magana sai ta annabi ta kai musulunta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ya ji mafi cewa ka kira yahudawa ka tambaye su dangane da waye Abdullahi ibn Sallam za su ga maka matsayi na a cikin su yace mutane ne masu sharri mutane ne masu bakin ciki masu hasada in suka ji labarin na musulunta za su fata da ba za su kai ni ko da bandala ba aka ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin samu musulunci shi ya kira su ya tambaye su waye Abdullah dan Salam a cikin ku suka ce a ai mutumin arziki ne dan arziki gidan arziki kenan yace ya kuke da labarin sa in ya musulunta suka ce Allah ya sauke mishi yace aka gane ya musulunta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce kaga wannan ai ba shegen gida kamar gidan su atake suka tufka atake suka wari yace to dama ne abin da nake gaya maka ɗaya daga cikin mutane ne da Allah ya hore mashi fahimtar addinin musulunci ya karatu cikin addinin musulunci kuma tsohon bai hure ne don haka ya san abubuwan da yake cikin attaura ya san abubuwan da yake cikin injila da to shi Abdul Salam Abdullahi bin Sallam har tsufa ya kama mashi wata rana ya zo wucewa ta gaban masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tar da shi ubadatan zurafi da Amr bin Usman da sauran mutane suna zaune to lokacin da wuce ya yi tsufa ta da ai an masa jagora irin jikinsa ya yi nauyi ya dafa dan dan uwan shi sannan yake tafiya ne mutaki an alabin asihi bana faza an da masjid a majlis ya wuce wannan gurin da jama'a suke zaune sun ma afafa alai bayan ya wuce sai ya sake komowa da baya cikin wannan majalisi faraja alaihi sai ya dawo inda suke faqala sai ya tsaya a kansu wato wani abu ne fuskanta ya faru da tsofansa da shekarunsa da kuma mutane suna da wani sayo ya wuce ka san ka wuce mutane za ka fahimci waɗannan mutanen ko suna jin hauyinka ko kuna maka hasada ko suna ma bakin ciki ko ne da rai akwai irin wannan ko ya sa na bahaushe wani lokacin sai ya keta riga sai ce wannan saboda keta rai ko wai an rena in ya zo wuce sai ya keta muku rai ko da haka yadda ya wuce sai ya dawo da baya da ya dawo sai ya tsaya sai ce ma shi ta amru bin usman kai amru dan usman me kake so marrace na auta la kare da ya masa ka uku amru me kake so me kake so me kake so sai da ya masa hasan uku sai ce fa wallazi ba'atha muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bil haqq yace na rantse da wanda ya turo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da gaskiya innahu lafi kitabillahi azza wa jalla wallahi yana cikin littafin Allah ne girma da buwaye sai da ya gaya mashi hasso wallahi yana cikin littafin Allah wallahi yana cikin littafin Allah la tasfa man kana yasilu abaka kada ka yanke ma wanda babanka yake sada zumunci fa yuqfa bi zalika nuru in kai haka sai a katse haskenka kenan lokacin da ya gitta majalisin ya wuce Amr bin Usman ya kamata ya taso ya gaida shi ya kamata ya taso ya girmama shi ya kamata alal akalla da ya mai sallama suka amsa ya kamata nuna akwai wata dangantaka ta musamman tsakanin su sai ya ji shi kuma sai ya ga cewa ai tsakaninsa da Usman ibn Affan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma khalifa musulunci alaka ce mai kyau dukkanin su sahabbai ne akwai zumunci akwai fahimtar juna akwai martaba juna to ya kana dan abokina kuma kamar irin wannan kallon lokacin da muke sai ce to in dai kana neman amincin Allah da ya zata shine ma'anar mashi ita in dai aljanna kake nema to kada ka yi gaba kada ka ki sada kada ka yanke wanda ba maka ke zumunta da shi sai da ya maka haka to amma malamai suka ce anan da yace fa wallazi ba asaka bil haqq ko wallazi innahu la fi kitabillahi azza wa jalla yana cikin littafin Allah madaukakin sarki ba cikin alqur'ani da haka malamai suka ce wannan magana tana nan a cikin at-taura ko cikin linjila tabbas akwai sada zumunci har cikin littafin magabata da suka gabata da haka kenan asalin wannan hadisin isra'iliyya ne to amma wanda yake gwada maka kenan har cikin al'ummomin da suka gabata sada zumunci abun bukata ne ba sai a cikin addinin musulunci ba malamai da suka aiki akan hadisin kuma sun ce hadisi ne da'ifi sai kuma sa'ad ibn ubadah az-zurafi aka ce ba a san kowaye ba a duniyar hadisi idan malamai suka ce ba san ba kowaye a duniyar hadisi akalla ko hadisi ɗaya tak ya rawaito ko kuma duk ruwan hadisin da yake ba wani malami da ya taɓa cewa ga tarihin kazagarin da aka yi shi wani ne ke kira majahul to a dalilin ba a san tarihin sa ba yasa aka ce hadisin da'ifi ne Allah madaukakin sarki ya samu dace babu muddu yutawara babin cewa kauna ana gadanta ko zumunta da soyayya ana gadanta حدثنا بكر ابن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن فلان ابن فلان بن طلحه عن ابي بكر بن حزم عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال daga wani mutum cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sahabihi aka faɗi irin wannan ko cikin isnadin hadisi aka ce an rajulin ya ake kira irin wannan isnadin ina malaman ɗaliban mu na musalawul hadis na gharibul hadis laysa ghariban mubham ko in aka ce an rajulin daga wani mutum waye mutumin sai suka ce hadisi ne mubham ahmad ya ansa maganar hadisi ne mubham to amma idan aka samu muhabbin sahabi idan sahabi ne ba a ambata ba wannan ba ya fitar da hadisi saboda kowa ya kaɗa ko cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka dora a gurin hadisin lafiya kalau zai zauna da haka dan an ce an rajul min ashabin nabi kowa ya an san shi ko ba san ba babu wata matsala amma fa idan ya zama to sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wani mutum da ya abokanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka faituka na isar maka أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تتفق من الله صلى الله عليه وسلم يأتي إن الود إتقونا يتوارث أنا غادا wanda babanka ka taso ka gana kauna na girmama wato kai gadan wannan kaunar da girmama wannan gadon ne haifin ke bar maka yadda za ka gaji gidansa ka gaji gonarsa ka gaji dukiyar shi to wanda kaga suna zumunta wannan abin shi ma ana gadon shi shi ma dai aikin da Imam Al-Albani akan adabul mufrad ya ce hadisi ne da'ifi ba dan ba a san sahabin ba sai dan wata illa da take cikin hadisin wallahu ta'ala ala sai babi na gaba yace babu la yusammi ar-rajulu abahu wa la yajlisu qalbahu wa la aqablahu wa la yamshi amamahu babu da yake cewa ne kada mutum ya kama sunan mahaifin shi sunan babanka idi kada kuna zanen ka ce idi a yayi wani iri ko in sunansa Ahmadu kar a ji ka kwala kira ka ce Ahmadu sai ka ji duk wani barko kai haka ko kai ai ko ba baban ka bane yake haka yayi barko kai laraba ba ta irin wannan kisa yake da an ce abu wani ko ko ummu wani ko a faɗi wani dandabi ko shek ko ko ustaz a zamanance kenan ko ko malam ko alhaji ya kamata a samu karantawa a ciki to kada mutum ya kama sunan mahaifinsa sarara wala ya jilisa qablahu kuma kada ya zauna kafin shi in tafiya ce ta kama ku mota za ku shiga kar ka shiga motar ka zauna kafin ya shiga in gida kuka je za ku zauna kar ka zauna kafin ya zauna in ga yadda ku aka yi walima kar ka zauna kafin ya zauna tsaya a kai in ya samu guri ya zauna kuma kai ka je duba ina ne ya kamata kuma ka zauna bayan ya zauna ba a zama kafin mahaifinka ya zauna wala yamshi amamahu kuma idan kuna tafiya da mahaifinka kakka shiga gaban shi wannan shine babin da Imam Bukhari ya kulla sai ya haddathana Abu Rabi an Isma'il ibn Zakariya qala haddathana Hisham ibn Urwa an abihi aw ghairihi daga baban shi ko wani shi anna Abu Hurairata yace tabbas Abu Huraira abu sara rajulaini ya ga waɗansu mutane guda biyu suna tafiya faƙala li ahadihima sai yace da ɗayansu aƙalla mai san kanta shekaru kenan ko ma haza minka me matsayin wannan agunka ma haza menene wannan minka a gurinka ma'ana wannan mutuwa ne matsayin ka gurin ka fa qala sai yace abi mahaifina ne babana ne fa qala sai Abu Hurairah yace da shi la tusammihi bismi kada ka kira ni da sunan wata kila wani abu da ya faru an rike mana ne a cikin ko da haka yake so karanta da shi wasu ladduba ce to kar ka ƙara kiransa da sunan shi wala tusa wala tamshi amamahu kuma kada kai tafiya a gaban shi in dai kuna tafiya da shi kar ka shiga gaban sa wala tajlis qablahu kuma kar ka zauna kafin shi wata kila da abubuwan duk uku ya ga sun faru in ya zo zama ya zaku guri ya zauna sannan uban ya samu inda zai zauna in tafiya ta kama sai ya shiga gaban sa ba ruwan shi eh wata kil hakimi ne wata kil mai dan sarauta ne wata kil mai dan kudi a hannu ne ko zaka idan ana tafiya ba maki shi mai kudin a gaba wani ana dan take masa baya ko uban yi ma sai ga cikin ayoyi ba a yin haka wani alama ce ta dan banza eh dan kirki gaskiya baya shiga gaban mahaifin shi har sai idan mahaifin ne masa umarni dan wani dalili wata kil kafin mahaifin ya kare yana da buƙatar agazawa zai dafa kafa da shi kaga nan ya gaba ta ta so kenan ko wannan dalili ne amma ko da biya ce ka kama ka shiga gaban mota tsalam ka zauna ko mahaifinka yana baya kai ka fito daga gaban mota ka fito mahaifinka fito daga baya ai abin kamar da abin mamaki a ciki da haka to ko mota kuka je kar ka zauna a gaba sai dai mahaifinka ya zauna wata kani idan wani dalili ne ya sa ya ma umarni ka shiga gaban sai ka shiga gaban wani akwai na dalili gaskiya cikin hadisi da haka kada mutum ya kira sunan mahaifinsa da sunan shi in suna tafiya kada ya shiga gaban shi da haka na tafiya da mahaifi ana gwada mana kenan lalle ba ma mai shiga duk wanda ya girme ka kuna tafiya ba a shiga gaban shi akwai karancin ladabi yasa ana tafiya da sarki ba a shiga gaban sarki ko sai da idan ne ya umarni ga zaki su shiga gaban sa dan wata kariya amma ba a wucewa gaban su to kai ma ko tafiya kuke idan mutum ya girme ka ba a shiga gaban su tsayawa ake a kaka mashi a baki wannan shine ladabi na rayuwa sannan ka je guri za ku zauna kada wani ya karfe duba guri kai zauna za ka ji duk wanda yake da tarbiyya ta addini zai kawo shi ka gaskiya in gari kuka je da manyan mutane da komai to kar ka zauna sun zauna wani ya samu guri ya zauna wani ya samu guri ya zauna kana kallon su ka san kowa san wanda yake sai dai zamu ci Allah amma mu ɗari idan zamu yi tafiya ina kallon wannan ni na san wanda yake ni wallahi da hakan ana neman guri yi hakuri su samu guri su zauna ina sai ka zauna in falon ya fita ku dawo baranda in baranda za ta ku dawo ta kargi za ta kargi za ta shiga ku dawo waje haka yi ne martaba ana zo a zuwa da ya fi ku daraja ni ne yake a guri mafi daraja wanda abin da ya kamata in abinci aka kawo aka ajiye kowa ya zuba da kai to barba sai fara zubawa haka ake ya tsari amma idan mekowa ce aka yi to wanda ya karba daga dama da kansa za a fara kuma duka za da haka da amma idan ajiyo aka yi zuba to kada kana dan karmi ku dike ka je ka dauko a'a saurara manya su zuba in babba ya zuba ya da ya zauna wannan ya zuba ya da ya zauna wannan ya zuba ya da ya zauna sai ga abun haka ne ba za a yi ba amma sai ga abun kamar arziki shi babba in ya ji wani lokacin sai so kai shi inda kirjinka za ka yi duka zaɓa na ɗorawa su kuma da suna daga bayan gaskiya ce za a yi na ɗaya na tuka inda tara a zo kansa in ma ya farne mu kakar a yi bayi ko to amma idan kowa yana sanin kowa shi babban yana tausayin karfi a wani abincin da an zo ba na ɗan hakuri da wani ƴar kafar kawai ta ishe saboda yara su samu to ba su da tashin hankali shi ba bai so sai a karami karami girmama ba kun yadda abin akwai tsari akwai girmamawa Allah ya samu dace da haka abubuwa uku na cikin hadisin Abi Huraira kada mutum ya ambata sunan mahaifin shi kada ya tafiya a gaban shi kuma kada ya zauna kafin mahaifin shi ya zauna Allah ya samu dace in magana ta kama kuma fa mutum ya iya magana kafin mahaifinsa yi an je guri za a yi jawabi matsala ta faru kada ba so da kanka a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka ai abin da ya faru kuma ga babanka nan ba a yi sai ka yi haƙuri mahaifinka ya fara tsarawa idan ya gama tsara abin da zai tsara inda buƙatar ganin ke kuma inda wani abu da zaman ta ɗan tsara ta kuma haka ake da ƙannan mahaifinka da kai kana ba kai ka fara jawabi a yi haƙuri ba su su tsara da ya yi ka yi haƙuri ba su su tsara haka addinin musulunci yake duk inda musulunci yake yana kallon babba na manta tsananin hadisi da amma kun abu da ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ba karamin ya miƙe magana sai za a yi sai wannan karbi ya rike a cikin sai wanda Allah ya mashi kabbir bar manya su kula da girma sai suka ta abubukan naɗa shi ya yi jawabi a cikin wannan mutumin ya tsara kowane yaron ya tsara abin da yake so su faɗa a gaban manzon Allah sai abin ya kama hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina manzo Allah ta inna min al-bayani da tashawa lalle a cikin bayani akwai mai kama da tsafi akwai mai kama da sihiri in amma ya gaji gaba daya ya kama hankalinka tun muna fara da kun da Allah ta farko bar ya tsara in ya tsara ya fita kenan ko to akwai irin waɗannan yan doya din kaga kenan idan wannan dalilin ne yasa mahaifinka yace yi magana kafin ni ko yayinka ko kannan mahaifinka ko manyan unguwar ko wani abu wannan dalili ne ya kawo to ya kamata ya zama to muna darajar sunan mu to tunda an ce kar mutum ya kira sunan mahaifin shi ya za a yi shi ne yace babu hal yukanni abahu to zai iya mashi alkunya in ji Imam Bukhari kenan kaga ni kansa tsara littafin akwai hikima tun da an ce karka kira sunan ka to ka iya masa alkunya sai ce haddathana Abdurrahman ibn Abi Shayba akhbarani Yunus ibn Yahya ibn Nubata an Ubaydullah ibn Waha ibn Mawhab an Shahr ibn Hawshab qala kharajna ma'a ibn Umar mun fita tare da Abdullah dan Umar fa qala lahu Salim sai wannan da ake kira Salim ibn Abdullah ibn Umar sai ce masu as-salata ya aba abdurrahman as-salata izra'i ko salla ya aba abdurrahman ya kai baban abdurrahman ɗaya daga cikin yayin su kenan ɗayan cikin yayin Allah abin Allah ta umar akwai abdurrahman da ake mishi alkunya da shi abdurrahman sai ya masa alkunya sai ce akwai lokacin salla yayi ko kuma ayi salla ya aba abdurrahman yanzu kenan mun samu inda ɗaya yake wa mahaifin shi alkunya kenan ko haka idan mahaifinka akwai abin da ake masa alkunya ana ce mashi abu zai ko abu abdullahi ko abu am ko ko abu ahmad to kai ma ka iya gaya mahaifinka abu ahmad in ba da sunan ka ake mashi alkunya sai ka gaya masa wani abin da ake mashi alkunya wannan mun samu ga salim ɗan jira dan ubar yana gaya baban shi cewa as-salata ya aba abdurrahman to sai da hadisi ne da ni na'am hadisi na 46 da karkashin babu mutum zai wa ɗansa alkunya sai ta kala abu abdullahi abu abdullahi yace wai abu abdullahi al-bukhari ko wata kin saboda ababun alkunya yake hima hisa ya sako alkunya yace abu abdullahi yace wai abu abdullahi din sai ta al-bukhari ni mai littafi na'am sai ta haddathana ashabuna abokanmu sun ba mu labari sai ya zama a malamin shi sai ya zama to abokin karatun shi to su ai malaman Imam Bukhari a nan gurin an wace an Sufyan ibn Abdullah ibn Dinar an ibn Umar daga Abdullah ibn Umar kana lakin Abu Hafs Umar qaba Umar Bukhari sai abokanmu suka ba mu labari to abokan Imam Bukhari a nan gurin malaman shi waye malamin nashi a'a ai wanda ya bashi labarin ne yace an waki daga waki an tsallace mana malamin Imam Bukhari ko zaka tura matsayin hadisin yake ashabuna akwai sigatu tamrid a ababu tamrid anan ai kila ko hukiya ko ko zu'ima sune sigatu tamrid amma sai malaman mu sun ba mu labari suwaye malaman wanda suka tantance hadisin sun bi sun tantance malaman shi ɗaya daga cikin malaman shi akwai abubakar ibn abi shayba mai musannaf musannaf ibn abi shayba yana da kuma musnad da ibn abi shayba asali ma abi su bi suka rawaita hadisin al-lillahi daga shi imam al-bukhari a cikin adabul mufrad sai kuma abubakar ibn abi shayba a cikin littafin shi musannaf na ibn abi shayba su kadai suka rawaita hadisin a duniya da haka kenan wata ilma da imam al-bukhari a nan gurin shi abubakar ibn abi shayba shine malamin bukhari anan gurin amma sai ce ashabuna malaman mu duk da cewa kuma shi abubakar ibn abi shayba malamin imam bukhari amma bukhari da rawaito hadisi ko ɗaya a gurin shi ba a cikin sahih bukhari amma wata ce zai iya rawaito hadisi ta hanyar dan uwan shi kuma sannan a wajen shi abdullahi ibn abi shayba ko abdurrahman ibn abi shayba sannan kuma sai sai an abi bakr amma rawaito kai tsaye daga gurin shi a cikin sahih bukhari ba ta yi ba babu hadisi ko kwaya ɗaya amma a cikin tarihin abubakar ibn abi shayba an tabbatar cewa malaman kutubu sitta malamai hudu suka yi karatu a hannun shi imam bukhari ya karatu a hannun shi muslim ya yi karatu a hannun shi abu dawud ya karatu a hannun shi ibn majah ya yi karatu a hannun shi wannan malaman guda hudu kowa ya karanta hadisi a hannun shi yana da shahararren tabi yana yawo a hannun malamai ana kiran shi musannaf na ibn abi shayba sai ke ta to shi kuma muqaddara abubakar ibn abi shayba din ne ba shi labari sai ce an waki daga waki an sufiyana ibn abdullahi ibn dinar an ibn umar qala sai ce lakin sai dai abu hafsin shi baban haf umaru kaba umar ya zartar da muka fahimta da hadisi kuma ya kare lakin abu hafsin umaru kaba hadisin ya kare da muka fahimta umar ne ya zartar da hukunci na'am asalin hadisin tun da gundu ne wannan yasa na koma donar hadisi in ga aina za mu samu hadisin duk alaman da na gaskiya banda shi abubakar ibn abi sheba din ba wanda ya rasa hadisin imam bukhari kuma ya haɗu da wani abun mamaki shi ne shi abubakar ibn abi sheba da shi malamin imam bukhari ne da ya rawaito hadisin sai kuma sai ya ce lakin umaru kaba shi umar dan khattabi ya zarkar babu abu hafsin din a ciki shi kuma hadisin an kawo shi ne saboda abu hafsin ya samu guri to ya za a yi kenan wancan da isi ne wannan kuma ya saba abin da malamin shi ya faɗa ina ji amin mutsalar hadisi da su yan uwa ko idan ka saba wanda ya fi ka kwarin hadda ya ake kiran hadisi ya zama shazi ne shazi min kuma ne min kuma ne da yi الشاذ يقابله المحفوظ ليه aka samu shazi ne kiyar shazi hadisi mahfuz mahfuz zai zama to sahihi shazi zai zama to da'i da bai ba ta'arifin hadisi sahihi na huwa ma rawahu adilun sabitun am mithlihi muttasil sanad غير معلل wala shaz to an ce shazi ne saboda akalla a ce da imamu bukhari da ibnu abi shayba suka rawaito hadisi to shi ibnu abi shayba sai yake cewa lakinna umaru qaba sai dai umar ya garfar iko bukhari sai ce abu hafsin umaru qaba kuma akalla in ka zagaya malamin imamu bukhari a hadisin da dawo ibnu abi shayba ya saba abin da malamin shi ya faɗa ne matsalar kenan hadisi na da iki imamu albani kuma ya ce hadisi na sahihi to ya rabi kenan imalamin sa ne kuma duk inda ka bi hadisin ta hannu bukari ta sake da ta ibn abi shayba sanan ya kai gare ba zai iya tsallake shi ba dole sai ya ga wata abubakar ibn abi shayba sanan ya wuce ko da malamin nasa hadda to sai ya ga ta hannun malamin sa sanan ya wuce babu ta hanyar da zai iya tsallake shi in ko yace kai tsaye wasi to hadisi ne kuma mun kafe an samu wata sirra tsakanin shi to asalin dai hadisin abin da yake faruwa an san Allah dan Umar ne sai aka ce mata Abdullahi dan Zubair yana kai ga ummahatul aulad ummahatul aulad ko ummul walad shine mutum ya zama yana da baiwa sai ya kwanta da baiwa idan ta yi ciki ta aihu to ta yi tsaka mai wuya ko ta yi tsaka mai daɗi daga ran da ta yi ciki ta aihu ƙarayin hadisin yake cewa la tuhab ita wannan baiwar ba a sai da ita wala turas ba za a أنها لا تهب ولا تورث ولا تباع يستنفع منها صاحبها حياته فإذا مات فهي حرة بذا أي كوتر تبا بذا أقيدا تبا بذا أي جادا تبا shi wanda ya mata cikin ta haihu zai ci gaba da moriya da ita iyaka rayuwar shi ya aike ta ya kwanta da ita ta sake aihuwa sai duk abin da zai an ya halatta tana mutuwa ita nan ta samu yana mutuwa ta sami yanci haka yi abin da Umar dan Khattab yayi da zakka sai aka Allah da Umar aka ce to ai kuma Abdullahi dan Zubair yana kai da irin wannan bayan da ya haihu tare da su ya magana take sai ce lakin Umar qaba sai dai Umar ya zartar la tuhabu wala tuba'u wala turaku amma bai ita zai iya wajen ka da su sai sai da wannan shine asalin inda magana ta zo shi to ibnu rabi sai ba sai ce lakin umaru qada shi kuma sai ce lakin abu hafiz umaru qada duka magana da yake sai yake so ya kai ka amma abin da yake da bukata hadisin abu hafiz to ba da mutum a mata abu hafiz ba so da kai masu mutsalar hadisi suna wata ka'ida kuma guda da ita ce ta hana hadisin ya zama dole iki wannan kabira ne ko sai mutsalar hadisi da wajen mutum sun yi wajen ashirin ko talatin ko nake ji ko akwai abin da ake kiran shi ziyaratu sika ko babu duka yan ajin nan zamu rawaito magana iri daya mu ta inda tara ne mu faɗi magana iri ɗaya sai kuma sai ya faɗi wata magana tsari akan wanda muka faɗa to wace wannan ba a ce mata ta ci karo da samu ba shaziya ba ce ba shazihi ne ka ce gabas mahu ya ce yamma to ba da ai gabas ta zama yamma haka ne ko ba haka bane to ere zama to shaz ere zama to mahu ke zama to da ifi ere ce sama ere ce kasa to ba da ai sama ta zama kasa to eh dole ya zama to sahihi sai ya zama to da ifi to amma da aka ce lakin abu hafsin umaru qada wai abu hafsin wai umar to akalla kenan ita wannan riwaya da bai ta zo ƙari akan abin da yake musallan da ibn abi shayba to ita kuma malamai suka ce ƙarin sika maqbula idan amintaccen mutum ya kawo hadisi da babu a sauran suka ce abin karɓa ce sahihiyar magana ce kamar ka ce hadisi da ya rawaito shi kaɗai ba wanda ya rawaito tare da shi da haka sahihiyar magana ta adalin da haka ya sa hadisin ya inganta da haka kenan ta ga iya kira sunan mahaifin shi da alkunyi shi Allah ya samu dace babu wujubu waslatir rahimi babu wajabcin sada zumunta da za ku fara gama da bangaren iyaye kenan ko a haka an ga haka ya fara zuwa kasa kasa kenan yanzu banda iyaye akwai sauran ne dace ka sada zumuntar su sai ce haddathana Musa bin Isma'il qala haddathana Damdam an Amr bin Hanafi qala haddathana Kulayb bin Manfa'a qala qala jaddi ya rasulullahi man abarru yace qala jaddi kakana yace malabarin azizu kawai ta kanna shi man abarru wa zan kyautatawa qala umma sai ce mahaifiyarka wa abaka da babanka wa ukhtaka da yar uwarka wa akaka da dan uwanka wa maulaka da majibincin al'amarinka allazi yali zaka wanda yake jikintar waccan zumuntar taka ma'ana duk wanda yake da dangantaka da babanka da babanka da yar uwarka da dan uwanka ƴaƴan waɗannan kenan ko da jikokinsu yace to duk waɗannan su ne za ka kyautata wa in ka tafi rayuwar duniya mahaifiyarka da ƴan uwanka babanka da ƴan uwan shi ƴan uwanka da ƴaƴanka dan uwanka da ƴaƴan shi da kuma duk wanda yake da dangantaka da waɗannan ne maulakan ladhi ya riga ka yace haqqul wajibun wannan haƙƙi ne na dole wa rahimun mawsula kuma zumunci ne a basadawa kuma da hadisi ne da ifi Allah ya samu da dai wannan da ifai da yawa حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال أبو هريرة لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين فيقر جئيك دنجنك الأقربين مقسنك قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى فيما أن الله صلى الله عليه وسلم يميكي بيشلا يا بني كعب ابن لؤي an kibu an kusa kun minan nar ya ku ya'yan ka'ab ibnu du'ai ku kwaci kawunan ku daga wuta ya bani abdi manaf ya ku ya'yan abdu manaf an kibu an kusa kun minan nar ku kwafanshi kawunan ku daga wuta ya bani hashim ya ku ya'yan hashim an kibu an kusa kun minan nar ku fanshi kawunan ku daga wuta ya bani abdul muttalib ya ku ya'yan abdul muttalib an tsiro an kusa kun minan nari ku fanshi kawunan ku ko ku ce kawunan ku daga wuta ya fatima ke fatima binta muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yar gidan annabi muhammad sirra da mutum tabbata a gare shi an kiri nafsaki minan nari take kwaci kanki daga wuta fa inni la amliku laki min allahi shay'an ba na miki maganin komai a wajen Allah madaukakin sarki ghaira anna lakum rahiman sai dai kuna da zumunta sa abulluha bi bilaliha zan sadar da ita ne sa abulluha zan cika ta in sadar da ita bi bilaliha da abin da ya dace a sadar da ita na sa abulluhuma na'am ghayr anna lakum rahiman sai dai kuna da zumunta sa abulluhuma bi bilaliha na bi sa abulluha bi bilaliha zan sadata da abin da ya dace a sadata in ya zama kuma sa abulluhu ma zai zama to bi bilalihi ma kuma ba sai aka ambata mana gair anna lakum rahiman sai dai kuna da zumunta da me kuma ita kadai ce ko sa abulluha bi bilaliha zan sada ta da abin da ya dace a sada ta ana ka ko eh amma ni ma'ana ne yanzu na gani sa abulluhu ma amma abin da ya fi dace a hadisin yadda nake a hidai sa abulluha bi bilaliha zan sada ta da abin da yafi dacewa a sada ta din da haka to waɗannan cikin mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira duka suna cikin nasabar iyayen shi wasu na dangantaka da kakan shi na farko wasu kakan shi na biyu wasu kakan sa na uku wasu kakan sa na hudu kuma kowanne da kabilarsa da zuriyarsa a garin Madina kuma ɗan uwan shi da haka ce to kai gargaɗi ga danginka makusanta duka sai manzon Allah ya tattaro su gaba ɗaya wane ka farshi kanka wane ka farshi kanka ku yi gidan wane ku farshi kanku duka suna da zumunta ya muku gargaɗi yace ku bar gani ni annabi ne ni manzon Allah ne babu maganin abin da zan muku an je lafiya kowa ya farshi kanka a duniya ake aiki ƙarshen wanda za a ɗaga a yi zuciya da ita ce Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita kadai ta yi guntu a bayan rayuwar shi ita kuma ita kadai ce take kama ta ƙarshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzon Allah ke rahin lafiya Aisha ta siffata da ta tafi yace wallahi yadda Fatima ta taho tana tafiya tace la tuqsimu mishiyatahu tace na rantsa da Allah ba ta kuskure irin yadda manzon Allah ke tafiya irin yadda yake daga kafa da ajiyo haka take tafiya take ajiyewa yace to ke ma Fatima ki farka kanki sai ya ki aiki ki imani ki daki ki nemi kosanci a wajen ubangiji wannan ne abin da zai miki amfani amma a duniya kuna da zumunta zan fada ta zan kyauta ta muku zan ba ku in kuna ina rafi in kun bukata zan ba ku in kun roƙa zan ku in kun rai lafiya zan ziyarce ku yace amma fa in aka je lahira kowa yake ta zai kwaci to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Fatima maganin komai ba akwai wanda zai wani maganin komai ba wanda zai wani maganin komai dan haka duk shegun da yau gare ka wala duk malamin da yau gare ka yace babu maganin abin da zai ma an tsaya a gaban Allah madaukakin sarki annabawa da kanku suna cewa nafsi nafsi kuma ulul azmi in ka zo hadisin shafa'a dukkanin su ulul azmi an tambaye su annabi adam a matsayin baban annabawa annabi ibrahim annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wai kuka annabi annabi nuhu ko to dukkanin su sai an tambaye su ko ne suna da laifin da ba zai iya tinkara Allah madaukakin sarki yace Allah ya yi da bai taba yi irin sa ba kuma bai sake irin shi yace wallahi nafsi nafsi sai an zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai iya tinkara Allah a wannan hali yace ni ma idan ya je durkuta zai wa Allah kirari ba ta zai ba na zo a bani haƙƙi na a bani wani dawani ba kuma sata ba zai zuba a haƙƙi irin da shehun ku zai ko shi manzon Allah ta yi tsirara za a tashi ba ne rija shi kuma ce zai sace ke zuba a ciki tun yanzu ya sace ka yace idan na je zan durkusa a gaban Allah madaukakin sarki yace zan masa kirarin da kalmomin da wallahi ni ban san su yanzu ba sai lokacin da ya durkusa ya sujada Allah zai tusa masa kalmomin sai wa Allah kirari da su idan yawa Allah kirarin yayi kirarin yayi kirarin girman kai ya shige sai kuma sai ke daga eh na ce girman kai ko ya kalle ni a haka manzo Allah Allah da kansa haka ya faɗa ya ce girman kai su fata duk wanda ya nemi tarayya da ni a cikin sai to Allah bai na karya shi na ka da zai girman kai da kafafa sai Allah madaukakin sarki shi yasa duk inda mai girman kai yake Allah baya kawo shi da haka in za ka yi girman kai sannu a hankali sai Allah ya shirya ka ga mutum ya ce maka shi ne mai takalmin kusa shi ne mai takalmin rodi shi ne mai takalmin waya kafin a je duniya duka ya Allah ne ya takalmin auduga tun a duniya Allah ya ce duk wanda ya daya da ni a cikin alkibriya wal azama girman kai da isa duk wanda ya daya da ni ya ce wallahi sai na karya shi ko shi wane kuma karshen al'amarin sai Allah madaukakin sarki ya jefa shi wuta sai zama Allah ya gama sai wasannin kirari din sai Allah ce maka ko daga kan shi ka roƙa a ba ka tambaya za a ba an sa maka kuma ka nemi ki to za a ba ka fita sai manzo Allah ya miƙe sai ubangiji ina roƙo a hukunci tsakanin bai wannan yana cikin sa na farko a shafa'atul kubra Allah ma ya kalli mutane zai yi hukuncin sai a yanzu yasa in kana so ka gane a kima hukunci akwai matsala da ka gidan kurkuku ka tambayar sai yau kada ka goma sha biyar na zaman wakati a kira a masa hukunci ma abin ya faskara da mutane suna nan zaman wakatin a cire su a mutu shari'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa Allah madaukakin sarki kira ne za a yi din wannan to a wannan hali haka fa za a yi ceton idan aka yi ceton aka yi komai aka ce mutane su tsallaka su tafi za a hau siratu yace ya rantse da Allah in aka hau kan siratu yace ba wanda ke iya yin magana saboda bala'i da tsorata saboda shi guri ne kawai da imani ke haihuwa tunda manzo Allah da ya siffanta a cikin hadisin muslim sai ce a dakko min sha'ari wa ahadu min sai yace in aka kitta yace wallahi ya fi gashi tsiranta kuma gada sai ta fi daga nan zuwa Kano kuma akan gashi za ta yi tafiya yace wa haddu min as-sayf yace kuma ya fi takofi kai shi hankali ba zai iya dauka ba yace in aka haukan wannan kuma Allah ya sa ga wasu kujiyoyi nan su ne laifukan da suke duniya yawo suke aka zina sai a maida ta kujiya take yawo tata take yi zina shan giya fata menene kowace kujiya za a yi ta laifi kawai ta rika kaɗawa da ka san kana hanki an kazo mai jiya dole za ta bige in mai fata ce za ta bige da mutane sun kalli haɗarin gurin kowa gaba ɗaya sai ya kare yace wallahi ba wanda ke iya magana aka hausa annaba kuma sa suke Allahumma salli Allahumma salli Allah ku bitar da mu Allah ku bitar da mu kowa annabi yana wa kansa yana wa zuriyar shi haka za a sallata sirati wanda ya sallata yau wani ya fada ya shekara ɗari a ɗauko a sake ɗora shi malamin da wuce zai in aka sake wani laifin ya buga shi a sake samu in ya shekara a sake ɗora shi sai an manta da ya sake samu shi a ɗora shi da haka da haka zai kai ƙarfi to dan Allah a wannan akwai mutumin da yake sace ke sace a ciki akwai mutumin da yake maka ceto a gaban Allah ba a shirya ba tsara da ya sace akan wannan gani to in yana ke kuku a zuciya da tafi na ranka da Allah ne na je dushe mu da yake da ke zai iya motsa yana da wahala wallahi to barantana haka goma irin ka sai mu guda ɗaya kuma a ajiyu ta kaja irin ajiyun na mahaukata ne Allah sa mu dace da haka to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai amfana da kanki kowa ba ba zai amfana wa da dangin sa musu abul aula ba zai amfana wa kowa ba idan manzon Allah ba zai amfana wa ba wallahi malami da mala'iku da sauran shehunnai duk ba su ke bai dan kafa suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace babu filatul rahim babu da yake magana akan sada zumunta har wayo na'am sai ta hadathana abu nu'aym قال حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب وموهب قال سمعت موسى بن طلحة يذكر نادى موسى بن طلحة ينا بعد لابان عن أبي أيوب الأنصاري لدى أبو أيوب الأنصاري أن أعرابيا عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره ولما بغاوي يا بجرو من الله صلى الله عليه وسلم من cikin tafiya فقال سيدي دني أخبرني ما يقربني من الجنة ويبعدني من النار bani labarin me zai kusanto da ni gidan aljanna wai ba'idini min annar wa kuma ne san tada ni daga wuta ma'ana ga mu me zai shiga aljanna in kuɓuce wa wuta kada sai wannan mutum ya ce da shi manzo Allah ce da shi ta abudu Allah wa la tushrik bihi shay'an ka bauta Allah madaukakin sarki kar ka sada shi da komai kar ka da komai cikin bauta wa tuqimu salata ka tsaya da sallah yadda ya dace akan lokacinta da karufanta da karatunta da dokokinta da komai wa tuqiya zakata ka fitar da zakka idan Allah madaukakin sarki ya hore maka wa tafilur rahima kuma ka sada zumunta in kai wannan ka kusanci aljanna ka nisanci wa wuta in ka bar ɗaya kana da matsala in kana shirka aljanna babu in ka bar sallah kai kanka ka san ba inda za ka ji in ka bar zakka abubakar ya ce wallahi duk wanda ya bar sallah da zakka baya cikin musulmi kuma sai an yake shi sannan ka bar sada zumunta tana da irin matsayin da suke da akwai duk mutumin da ya bar sada zumunta kamar yana tsora rayuwar shi ne akan hadari da shi zai ga aljanna in ba Allah bane ba dauke sarki tsare shi Allah tsare mu da da haka sada zumunci yana cikin abubuwan da yake kai mu aljanna yana cikin abin da yake nisantar da mu daga azabar wuta yace haddathana isma'il ibn abi uwais qala haddathani sulaiman ibn bilal an muawiyah ibn abi muzawwi muzarri an sa'id ibn yasar an abi hurairah an karbo daga abu hurairah shi wannan hadisi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tabbata a gare shi yace خلق الله عز وجل الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال ما قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذلك لك ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم abu hurairah yace Allah madaukakin sarki ya gama yin halitta ya halitta komai khalaqa Allahu al-khalqa falamma faraga min da Allah ya gama halittar abin da zai gama mana duk wani abu da za a halitta shi Allah ya ajiye hoton an gama yin halitta shi da ka sabbin halittun da sai a nan gaba za ku yi kulonin ku samar da su tun da ɗaya Allah ya yi su an gama sai malama faraga min qamatin rahim sai zumunta ta yanki malamai suka ce wannan siffar da Allah madaukakin sarki ya yi suka ce ma magana ba su ta zama jaji magana ta hakikiyya Allah ya mata siffa ta dake a gaban Allah madaukakin sarki fa qala ma Allah ce menene da ta miƙe kowa yana gare ta miƙe haka ma akwai zan hankali a cikin kuma kai menene haka ce ma menene sai ta ce hada maqamul aidi bika ta ce wannan matsayi ne ko tsayuwa ce al'aidi bika tare ne neman tsari da kai al'aidi bika ai al-musta'idu bika wannan tsayuwa ce kai ne neman kariyarka min al-qati'a dan kada a yanke shi ita zumunta haɗaɗɗiyar halitta ce to idan ɗabi'un mutum ne suke kafe ta suke yanke mata gabanta sai ta ce na tsayu ne a gabanka saboda kar a yanke hada musa'il maqabul ahidi bika min al-qati'a qala sai Allah ya ce da ita ala tarbaina shin ba za ki amince ba an asila man wasalaki in sadar da duk wanda ya sada shi ma'ana duk wanda ya sada zumunta za ki so in tausaya mashi in tausaya mashi in buɗa mashi in shigar da shi aljanna duk kofofi na alkhairi an asila man wasalaki duk wanda ya sada zumunta Allah ya tausaya mashi ya mai rahama ya ji shi ya shigar da shi aljanna ya buɗa masa arzikin shi ya sa albarka a rayuwar shi tira cikin asila man wasalaki za ki so in yi haka ga wanda ya sada ki wa aqta'a man qata'aki in kuma katse wanda duk ya katse shi duk mutumin da ya daina zumunta in cire albarka a cikin rayuwar shi in cire albarka a arzikin shi in hana mashi aljanna in hana mashi alkhairi in hana masa kwanciyar hankali in hana mai nutsuwa duk wani alkhairi na rayuwar mashi kuma dukkanin mu gani da iyan ne ko muna gani da idanu masu sada zumunta muna ganin irin alkhairin da Allah madaukakin sarki ke musu ko ba su kudi zaka ji da suna da walwala da barin ciki da jin daɗi wallahi wala mun yi mutanen da za a jansu duk sati za su kewaye gida da yan uwan kuma kuma su ba su ko kobo daɗi suke bi yan uwan daɗi suke wani kuma in ya falla a lokacin da ya ga dama yake dawo amma in ka je ka tambaye ya yake jin rayuwa wala ya rasa abin da yake masa daɗi a rayuwa sai ƙara gaba ya ƙara ne sassa sai tsammani a can zai samu daɗin ya da kunci ya ƙara gaba ya ƙara samun kuɗi ya ƙara gaba ya ƙara samun kunci can su zage su ce masa ɗan baki a masa barazana akan arziki a masa kaza wata ille dai karbi a kone duke da dawo zero ba komai alƙawarin Allah madaukakin sarki na haka ya gaya zumunta to za ki so in kace duk wanda ya kace ki a sama man kafaki wa an aqta wa aqta man kafaki qalat bala ya rab sai ina so ya ubangiji in an mun haka shi ke to ubangiji ya mata alƙawari duk wanda ya sada ta bisa da alƙairi duk wanda ya kace zumunta shi Allah madaukakin sarki zai kace zumunta shi kala sai Allah ya ce fa zalika laki to hakan an miki an ba ki haka to malamai suka ce me ita fada zumuntar kuma ya kamata a fada zumunta malamai suka ce duk mutane biyu in sun haɗu inda za su zamanto namiji da mace idan ba aure a tsakaninsu su ne ma'abota zumunta duk mutane biyu in sun haɗu inda mace da namiji ne idan ba aure a tsakaninsu waɗannan su ne ma'abota zumunta haka malamai na farko suka da aka kenan idan aka samu wa da kani in ɗaya namiji ne ɗaya mace ce akwai aure tsakanin su to waɗannan abokan zumunta ne in aka samu uba da ɗa in ɗaya namiji ne ɗaya mace ce akwai aure tsakanin su to waɗannan abokan zumunta ne in aka samu ƙanan ubanka da kai akwai ƙanan babanka in aka samu ƙanan babanka da kai ɗayan ku in namiji ne akwai aure tsakanin ku suka ce to waɗannan su ne abokan zumunta duk mutanen da inda maza ne mata ne namiji da mace ne babu aure tsakanin to ko namiji da mace ne ko mazan ne ko matan ne waɗannan su ne ake kira abota abota zumunta wannan bangare malamai na farko ce bangaren malamai na biyu suka ce duk wanda zai iya fadowa a cikin zawur rahili mun yi gado ko to ai zawur rahili zawul arham zuwa ya zaune arham waɗanda ciki ɗaya su da zaune arham ɗan uwanka ne amma ba lalle ba ne akwai haramci tsakanin shi ɗan uwan saka ta yi nisa amma da akwai nau'i na zumunta tsakanin suka ce waɗannan ma suna cikin abokan zumuntanka idan dama ta su misali kamar kai da 'yar gidan yayarka akwai wani tsakanin kai da 'yar gidan kanwar mahaifinka ne ke so koyar mahaifinka akwai aure tsakanin ku kaga kenan ko du ku maza ne ko du mata ne ko namiji da mace ne akwai wa aure tsakanin ku suka ce to wannan shi zamanta ba ta zama to dole tsakanin ku ba duka magana ta farko da suka ce shi wanda akwai aure tsakanin ku duka wannan magana ta biyu akwai zumunta a tsakanin ku idan dama ta bada badawa dama shine kada yar babbinka ko yar kawunka tana gidan miji kawai mijinka baya nan kawai da karanta je ka shiga ya kai kace yar uwata ce ta ina ba yar uwarka bace ba saboda ne in aka bace ta a kwarya za ka iya auren ta to kuma dan me mijin ka zai zo ta da ka mijin ka zai zo ta da ka a gida kace zumunta ka zo suka ce wannan ba abokan zumunta ba ce bisa magana ta biyu abokiyar zumunta ce amma idan dama ta bada wannan ya san dangantaka ku tsakaninka da kai ya amsa fitina ya san ba matsala kuma ya ga kun haɗu an yi gaisuwa irin wanda take ba fitina a ciki da ka mu san da ka da kuma awa da an yi lafiya lafiya sallah har nan mun je ziyara wallahi matar ka ta fita to lafiya lafiya lafiya sallah yanzu ma za mu je ta ajiya ne guri wannan ba matsala cikin ta a Allahu akbar wani sai ka san mutum yana gaba za ka gundar da hasa ta a cikin haka karbata rungumi ko ka san samu mutum ya san ga dangantaka ko kuma zo ta kake shege ta akan ganin sa a kwanci ya ka abinci an ka sha ruwa ake kace wa yar kaukari yar bakka ta ko yar kawo ta ce to a kuma shege kuma zo gidana kwanta a kan gaci ba da matsala shi yasa ganin suka ce waɗannan kashin na biyu abokan zumunta ne amma sai idan dama ta bada idan dama bata bada ba a yi taka tsantsa to wannan gurin kuma yana inda bahaushe yake samun matsala a wajen zumunta shi duk waɗannan bahaushe ya sa su cikin yan uwan shi kuma ba sa cikin yan uwan shi din har sai idan dama ta bada idan dama bata bada ba ba sa cikin abokan zumunta Allah madaukakin sarki ya samu kiyaye ثم قال أبو هريرة sai abu hurare ce ikra'u in shi'tum ku karanta ma idan kun so fa han asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqaddu arhamakum yace fa hal asaitum ba ku tsammani in tawallaitum in kuka juya baya an tufsidu fil ardi za ku yi barna ne a bayan kasa wa tuqaddu arhamakum ku kabe zumuntar ku ku daina zumunta wannan sahabbai ne suka yi ta Allah Allah a ko daura musu hijabi a wajen ka hijabi da aka wajen ta hijabi sai ta yin jihadi sai suka fara ja da ba in Allah ke karanta da su ba ku tsammani idan kun ke yin jihadi za ku yi barna ne a bayan ƙasa ku kasance da musan ku ku ce musu kawai sakuran za mu sai a nan gudu insha Allah ta'ala ma tare injin an tufsidu fil ardi wa tuqati wa arhamakum za ku dai barna ne a bayan ƙasa ku ne ta zumuntar ku da aka barin jihadi barna ke kawa ƙasa yanke zumunta ke kawo to kenan tunda Allah ya tsoratar da mu in mun ki yin jihadi za mu kabe zumunta a yayin zumunta abu ce mai girma a wajen Allah madaukakin sarki Allah ya sa mu dace سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين الله يسلم داك الله يسلم من البركه Thank you.